بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قال صلى الله عليه وسلم من عرف نفسه عرف ربه فإذا عرف عجز نفسه عرف قدرة الله تعالى عز وجل نعم قال صلى الله عليه وآله وسلم jakadan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce mani arafa nafsahu arafa rabbahu a karatu wanda ya gabata muna bayani akan abin da ya shafi hankali baya iya riskar abubuwa ga baki ɗayansu yana riskar waɗansu ne daga cikin abubuwa amma waɗansu baya iya riskar su shi ne ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce man arafa nafsahu dukkan wanda ya san kanshi ya san cewa lalle shi halitta ne daga cikin halittu na ubangiji subhanahu wa ta'ala sannan kuma shi bawa ne wanda yake gajiyayye ya san cewa shi bawa ne wanda yake mabukaci zuwa ga mahalicinsa arafa rabbahu to zai gane ubangijinsa zai san ubangijin shi cewa ubangijinsa ubangiji ne wanda yake mai iko akan gudanar da komai ubangiji ne wanda yake mawadaci akan dukkan wani wanda yake mawadaci ubangiji ne wanda yake mai iko akan zartar da abin da ya ga dama to fa idza arafa ajiza nafsihi idan bawa ya san gajiyawar kanshi ya san cewa lalle kansa gajiyayya ce arafa qudratallahi azza wa jalla to zai san iko na ubangiji subhanahu wa ta'ala azza ya buwaya wa jalla ya girmama wala ya atamidu ala nafsihi wa aqlihi wala ya atamidu ala nafsihi wato bawa mai hankali ba zai dogara ba akan kanshi wa aqlihi da kuma hankalinsa ba zai dogara ba akan karfin da yake da kwai da tunanin da yake da kwai da hankalin da yake da kwai bal bari dai ya tawakkalu alallahi tabaraka wa ta'ala yana dogaro ga ubangiji subhanahu wa ta'ala a cikin dukkanin al'amuransa ga baki daya baya mayar da komai zuwa gare shi yana mayar da komai zuwa ga mai kowa da komai shine Allah subhanahu wa ta'ala wa yaqlubul haqqa minhu sannan kuma yana neman gaskiya ɗin daga wajen mai gaskiya shine Allah yana neman gaskiya daga wajen ubangiji maɗaukacin sarki wanda shine gaskiya ɗin kanshi wa ya'lamuna anna Allah huwa al-haqqul mubin kamar yadda ubangiji subhanahu wa ta'ala ya faɗa a cikin alqur'ani na'am wa man yatawakkala 'ala Allah fa huwa hasbuh wa yadihi ila siratin mustaqim wa man yatawakkal ala Allah dukkan wanda ya dogara ga ubangiji subhanahu wa ta'ala ya jingina al'amuran shi zuwa ga Allah fa huwa hasbuhu ubangiji tabaraka wa ta'ala ya isar mishi zai mai maganin dukkan waɗansu matsaloli babu wani wanda zai jefe shi da mummunan abu kuma wannan jifan ya same shi don ubangiji subhanahu wa ta'ala shine mai maganin dukkan waɗansu matsaloli ga baki ɗayansu wa ya hadihi kuma ubangiji tabaraka wa ta'ala yana shiryar da shi ila siratin mustaqimin zuwa ga tafarki wanda yake miƙaƙƙe zuwa ga hanya wanda cike miƙaƙƙiya hanya ta magabata na ƙwarai na'am ومن كان له مال فلا يبخل وينبغي أن يتعوذ بالله تعالى من البخل
ومن كان له مال dukkan wanda ya kasance Allah ta'ala ya hore mushi dukiya yana da kwai abin da zai bayar abin da zai tallaba bangaren tafiyar addini fala ya bakhal to kadda yayi rowa game da abin da Allah ta'ala ya hore mushin ko mun kaɗan ne to ya bayar saboda hanawa rashin bayarwa ya fi bayarwa ko mun kaɗan ke shi an gane ku ya fi muni sama da bayarwa ɗin haka manzana sallama ce la tastahayu min i'da'il qalil fa innal hirmana aqallu minhu kada ku ji kunyar bada dan kadan dan ka hana duka ka ki badawa yafi karanci saboda ka bada aya ta haukan ka ne to shi kenan ya ce wa man kana lahu malun dukkan wanda ya kasance yana da kwai dukiya fala ya bakhalkar da yayi rowa yayi kokari ya bayar da abin da aka ce ana bayarwa a kowane sati wayan bagi an yi ta'awwaza billahi ta'ala min al-bukhl wayan bagi yayi kamaci an yi ta'awwaza billahi ta'ala bawa ya dinga neman tsari ga ubangiji subhanahu wa ta'ala ya sa mai katangar karfe tsakankanin shi da rowa ya dinga roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya kare shi min al-bukhli daga rowa idan bawa ya zamanto Allah ya jarrabe shi da cuta ta rowa to za ka gan shi akwai amma kuma baya iya yin alheri za ka gan shi akwai baya ɓamɓaruwa in ka ji an ce ga wanda ya ci kuɗin shi to mace ce ko shakka kar kai zai iya wa mace kayan sallah na jika hamsin ko aka bai kawo ba zai iya kaiwa sukari da sauransu dai da asura asure da barka da sallah zai iya kashewa jika ɗari a gidansu yarinya amma ko ciwon kai da zazzabi ba zai yi ba amma in ya bayar dala ɗari ko jaka guda a wata hanya ta Allah to sai yana magantawa ina wallahi yau banna da kuɗi ka san yau malam ya ce kaza za a yi amma ya je ya kashe a matar shi ko yarinyar shi jika kaza amma bai yi rashin lafiya ba ko ciwon kai amma ya kashe dala ɗari a hanyar Allah amma kuma yana ganin cewa abin da ya kashe din yayi yawa na'am قال النبي عليه الصلاة والسلام أي داء أدواء من البخل ma'aiki sallallahu alaihi wasallama tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya ce ayyu da'in adwa'u minal bukhul ya ce wata cuta ce wanda take mafi tsanani mafi hallakarwa sama da cuta ta talauci ma'ana ba wata cuta wanda take hallakar da mai wannan cuta da gaugawa irin a ce mutum yana da cuta ta talauci ita ta rowa an gane idan Allah ta'ala ya jarrabu mutum da rowa to wannan rowa tashi za ta kai shi ta buro shi za ta hallakar da shi ita ce cuta wanda ta fi sauƙin kashewa mutum irin sida irin su ƙanjamau irin su emasi dukkaninsu waɗannan cututtuka ne wanda ana warkewa daga gare su amma cuta ta rowa in Allah ta'ala ya baiwa mutum ita ya zama to mutum yana da ƙanƙamo ƙam ɗarira ne da ka gan shi ka ga rowa ko kaɗan ba ruwan shi da ya tallaba wa na ƙasa da shi to wannan cutar za ta kai shi ta baro shi ɗan haka ma'aiki alaihi salatu wassalam yana daga cikin addu'ar da ma'aiki yake yi allahumma inni a'udhu bika min al'ajizi wal kasli wal jubni wal bukhli wal harami wa uzu bika min azabil qabr yana daga cikin addu'ar da annabi yake ya ubangiji ina neman tsari da kai ka kare ni daga gajiyawa duk abin da ya zamanto aiki ne na alkhairi ka sa mun karfi a cikin aikata shi kada in gajiya sannan kuma ka kare ni daga kasala lalaci mutuwar jiki wajen yin biyayya a gare ka Allah ka kare ni daga wannan sannan kuma ya ubangiji ka kare ni daga jin tsoro a ga ina jin tsoron wani abokin adawa ko zai samar min da wani abu wanda yake na asha ko zai haukata ni ko zai bata min karatu ko zai min kaza ko zai min kaza ya Allah kuma ina neman tsarin ka kare ni daga rowa mm, Allah kuma ka kare ni daga shirifta Allah ina neman tsarin ka daga azabar kabari sannan kuma yana daga cikin addu'o'i wanda ma'aiki sallallahu alaihi wasallama yake yin su bayan sallah ta farilla shine Allahumma inni a'udhu bika min al-bukhli wal jubni wal bukhli wal harami wa a'udhu bika min an uradda ila ardhil umri wa a'udhu bika min fitnatid dunya wa a'udhu bika min adhabil qabr kamar yadda yake cikin sahihul bukhari na'am وكان أبو الشيخ أبو الشيخ الإمام الإمام الأجل شمس الأئمة الحلواني رحمه الله تعالى فقيلا يبيع يبيع الحلواء to shi ke وكان يعطي الفقهاء من الحلواء
wa yaqulu ud'u li bini ويقول ادعوا لابني فبركة جوده fa bi barakati fa bi barakati وعتقاده- Mm.
فببركة جوده وعتقاده وتضرعه نال ابنه ما نال ويشتري بالمال الكتب وي- كتب.
ويس- كتب Mm.
ويشتري ب- بالمال الكتب ويستك ويستكتب فيكون عونا على التعلم والتفقه na'am wa kana abu shaykh abu sheikh al'imamu shugaba al'ajallu mai girma shamsul a'imma ranar shugabanni alhalawaniyu wanda yake mai sai da halawa mai sai da kayan zaƙi allah ta'ala ya ji kansa da rahama kana faƙiran ya kasance talaka ne mai ƙaramin ƙarhi ne yabi'ul halwa'a yana sayar da kayan zaƙi irin su tsoma kalashi irin su halawa irin su daɗi kashe ni irin akwai wannan mai ake ce mata wani wata abu wanda ake cira kamar abdiga wanda kana sa ta a ruwa eh halawul hikima irin su irin su halawul hikima ba irin su mazar kwaila ina din kayan da za a sha a ji daɗi da daɗi da wahala ta kashe ka gwanda daɗi ya kashe ka an gane to ya kasance yana irin wannan abubuwan wannan ita ce sana'a shi wa kana yu'til fuqaha'a min al-halwa'i ya kasance yana baiwa malamai waɗanda suke mafahimta addini na musulunci waɗanda suka fahimci addini na musulunci ya kasance yana ba su min al-halawa'i min al-halwa'i wato daga wannan halawar da yake sayarwa shikenan idan aka kwan biyu sai ya dan kwashi halawar hikima ya dan figa ya kai wa wani malami ya ce ga wannan an baiwa yara ya doki wata ran ya doki tsoma kalashe ya kai wa wani daga cikin malamai ya ce ga wannan an raba wa yara wani lokacin ya doki mazar kwaila ya kai wa wani malami ya ce ga wannan an baiwa uwar gida ta sha ta ji daɗi an gane da kyau wa ya ƙulu yana cewa ud'u libini ga wannan malam ayi wa ɗana addu'a a yi wa ɗana addu'a Allah ta'ala ya albarkace shi. To, fa bi barakati judihi, wato, saboda albarkar wannan kyauta da ya da mahaifi yake bayarwa ga waɗanda suke malamai ne, waɗanda suka fahimci addini na musulunci, to, saboda albarkar wannan kyauta tashi da yake yi, yake saka ta a gurin da ya dace. Wa da kuma ƙudurcewar shi. wato yin alkhairi ga waɗanda suka dace yana janyowa albarka ga zuriya wata darru'ihi da kuma ƙasƙantar da kanshi da yake yi zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala na labunuhu ma nala wato ɗansa sai da ya samu abin da ya samu na rabin ilimi sai da Allah tabaraka wa ta'ala ya sa ya zamanto hamshakin babban malami ne saboda albarkar wannan kyauta da yake yi ga malamai da kuma ƙudurcewar shi da ya a cikin zuciya cewa lalle kyauta tana sawa albarka ga kai da kuma zuriya sannan kuma cikin dare yana tashi ya gaya wa Allah subhanahu wa ta'ala matsalarsa yana ƙasƙantar da kai zuwa ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala wannan ya sa ɗanshi wato ya tashi a matsayin babban malami idan kana so ya zamanto ɗanka ya zamanto wani hamshakin malami abin da Allah ya hore maka in aikin garka kake lokaci zuwa lokaci malamin shi ka dinga cirowa tumatum ko karoti ko albasa ka raka badawa ana kai wannan malamin ka dinga kudircewa cewa kyautatawa malami wannan yana janyowa albarka sannan kuma bayan haka nan kai ma cikin dare ka tashi ka gaya wa Allah subhanahu wa ta'ala ka ƙasƙantar da kanka ka gaya wa Allah wannan yara naka wannan zuriya taka Allah ta'ala ya kimtsa maka su Allah ta'ala ya sa mahaddata alƙur'ani ne masu aiki da abin da alƙur'ani ne ya faɗa masu aiki da sunna ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ne to shikenan kuma daga ƙarshe sai ka saka wa Allah komai daga ƙarshe za ga yanda 'ya'yan naka za su tashi wani a ce maka ai wannan babban injiniya ne bayan injiniya kuma babban hafizi ne na alkur'ani bayan babban hafizi ne na alkur'ani sannan kuma babban malami ne bangaren hadisi wancan a ce ai inspector ne bayan inspector ne hakanan mahaddacin alkur'ani ne bayan mahaddacin alkur'ani ne kuma babban malamin fiqhu ne wancan a ce ya tashi a matsayin doctor ne ya yi karatun likita har zuwa mataki na doctora amma kuma gashi nan mahaddacin alkur'ani ne kuma gashi nan babban malami ne a bangaren usulul fiqh babban malami ne a bangaren tafsiri aka ga cewa ƴaƴan naka baki daya Allah ta'ala ya albarkace su bangaren ilimin addini su ba baya bane ana a bangaren ilimin na zamani su ba baya bane shikenan sai ya zamanto ƴaƴanka gabaki daya sun tashi cikin albarka saboda albarka neman ta ake an nema musu tun suna yara na'am wa yashtari bil mali kutuba sannan kuma ya kasance yana siyan littattafai da dukiyar da Allah ta'ala ya bashi to haka ya kamata dama ɗalibin ilimi a duk kudin da zaka samu ya zamanto akwai rabon littafi a ciki in jika goma ta faɗo hannunka kayi wata lakum ɗinka ka samu wata jika gomar ka ka ware wata jika bakwai ka ce wannan ta littafi ce ka kira mai sai da littattafai malam da wani littafi da wani littafi yanzu kuke da a cikin littattafai wanda suke matasa wanda ba su wuce jika shida bakwai bai ce to akwai littafi kaza da kaza da kaza in ya gaya maka zai ka ce to ina zuwa ya ka kirayi malam malam yanzu a littafi kaza da kaza da kaza wanne ya kamata a ce yanzu mun mallaka mun siya eh to bangare kaza shi yafi dacewa da kai yanzu kenan ka je ka siyo tun ba ka da almar ka sa a maka almar guda ɗaya na jika sha biyar idan aka yi ana nan ana nan shekara biyu uku ka cika shi ka sa a ƙara wani guda har ta koma ya zama to baki ɗaya tun daga bango zuwa bango ka cike shi da littattafai a shiga bango na biyu ka cike shi da littattafai a shiga na uku a shiga na hudu a koma wani ɗaki mun gane da kyau to haka ya kamata ɗalibin ilimi kada ya zama to idan ya samu kuɗin shi kawai rumbutsewa yake a ciki daga ya samu kuɗi kawai shi dai sho za a je a yi a shirya jaka biyar biyar za mu haɗa in kun isa din sati a raka zuwa ana sho alhamin shi alhamin shi amma an tambaye shi ya ba da jaka biyu a siyo littafi ya raka ba shida amma kuɗin sho ya zama to lazimi ne a kan shi wani din ƙarshen wata za a ga suna yin sho jika biyar jika bakwai wani za a ga din ƙarshen wata suna yin sho jika goma goma amma inda za ka tambaye shi littafi nawa ya siya da kudin shi zai ce shi bai taba siyan littafi da kudin shi ba ai shi dan baba dare ne baban shi yake siya mishi ba gata ba kake yi wa kanka yi wa kanka gata shine ka dinga siyan littattafai da kudin da Allah ya baka duk kudin da zaka samu ka ce to akwai rabon littafi a ciki haka magabata suke in jika goma ka samu in baka da himma mai girma ka ware wata jika hudu to ka siya littafi in ka kana da himma mai girma wata jika takwas ya kamata ka ware ka sa jika biyu a ajihu ita ma saboda halin anka saboda larura amma ka zo ka samu jika goma kana tsimulmula ka je kai ka ce a kashe maka kwai biyar washe gari a ganka ka je ka kasiyo oriba ka yi kaza ka yi kaza shikenan in ka kwana goma ka buje jikar taka goma kuma ka raka rarraba ido daga lokacin kuma za ka koma makaranta baka siyi littafi ko ɗaya kai katihu ba eh me ake cewa ta hausawa suke cewa yaro ka nemi kuɗi tun kafin abin siye ya zo shi kalka ce sai ka tafi kan karanta littafi sannan za ka siye shi akwai lokacin da ka kai matakin da za ka siye littafi amma kuma a lokacin babu kuɗin siyan littafi amma yan a ce ka yi katihun kayanka ba kawai janyowa za ka yi daga laburare ka zo ka karanta kayanka ba zancen ka kirayewa ne da Allah a ramin littafin ka na fito bari juz'i na shida ina so zan yi wani nazari a cikin shi a wa alaikum assalam wa rahmatullah lafiya kalau alhamdulillah akar wa kallam kafin lokacin fatawul bari din tuni da ja ka sayo fatawul bari din ka ka kawo ka aji to haka ya kamata amma in ya zamanto a kullum dubarar ka shine littafin da zaka karanta shi kadai zaka siya to ba za ka yi karatu ba mai yawa saboda akwai lokacin da za a kai matakin da gashi akwai buƙatar ka karanta littafin fatul bari saboda muna karanta sayar bukhari shikenan sai ya zamanto ba ka da kuɗin sayan littafin fatul bari a lokacin da kake samun kuɗi jaka biyar jaka shida jaka uku jaka biyu baka yi asusun da ka tara kuɗin sayan fatul bari ba na mun gane da kyau yawwa mun gane da kyau yauwa mun gane da kyau to sai ya dinga siyan littattafai da ɗan dukiyar da Allah ya hore mishi haka ya kamata wayas taktibu sannan kuma ya dinga neman a buga waɗansu littattafai wanda a yanzu an gama rubuta su amma kuma ba a buga su ba suka shigo hannun al'umma shine yastaktibu ma'ana ya dinga neman a rubuce waɗansu daga cikin littattafai saboda su fada hannun al'umma da wannan dukiyar tashi ya siyo takardu da alƙalumma da taddawoyi ya damƙa wa malamai ce a rubuce wannan alƙur'anin gabaki ɗaya mun gane da kyau to haka ya kamata dukiyarka ka dinga kashe ta a hanyar addini na musulunci fa yakunu aunan ala ta'allumi wa tafaqquhi to wannan yin hakan din sai ya zamanto agaji ne da shi wannan mai yin hakan din ala ta'allumi akan neman ilimin nashi wannan wa tafaqquhi da kuma fahimtar addini na musulunci din za ga cewa idan yana yin haka ko da baya samun lokaci mai tsawo yana nazari sai Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya albarka a cikin lokacin nasa biyawa biyu biyawa uku da zai ta fita wani mai kankamo biyawa goma saboda shi wannan abin da yake yana yi saboda ya tallaba wa ‘yan uwan shi ɗaliban ilimi na'am وقد كان لمحمد بن الحسن رحمه الله تعالى مال كثير حتى كان له 300 من الوكلاء على ماله
فأنفقه فأنفقه كله في العلم والفقه ولم يبق له ثوب نفيس na'am shi kenan yace wa qad kana li muhammad ibn al-hasan rahimahullahu ta'ala malun kathirun wa qad kana malun kathirun wato haƙiƙa dukiya mai yawa ta kasance li muhammad ibn al-hasan ga muhammad ibn al-hasan ash-shaybani muhammad ibn al-hasan ash-shaybani ɗaya daga cikin ɗaliban al-imam abu hanifa to wannan malami ya kasance yana da kwai dukiya wanda take mai yawa magabata kasuwanci suke yi kasuwancin da suke ba irin kasuwancin da zai hana su karatu ba ne irin kasuwanci ne na kashi muraba mutumin da ka yarda da shi mutum ne mai amana mutumin kirki ne ya san kasuwa amma kuma babu kuɗi a hannun shi ka kira shi ka ce to wane bude ka ga dai yanzu abin da muke karatun nan na alkur'ani da sunna ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallama da karatun nan na littattafai su ne muka sa a gaba amma akwai 'yan buragina a ƙasa kana ji ko in dai ba mai garaje ba ne kai buraginan ba na toka ba ne ba na laka ba ne kuma ba na siminti ba ne buragina ne na saifa ba naira ba ma ce to za mu je mu akwai kasuwanci wanda na ka iya amma kuma yanzu a zauna kake ce kwarai kuma na mana ai wannan da irin ku addini zai ci gaba ce to ba haka kin ba ba ramce bane zan baka dukiyar nan zan ɗauka in baka ce a matsayin ka je ka dinga yin kasuwanci amma abin da ya hayo sama na riba a dan sati in ka tafi kasuwa ka zo ka mu zauna ne abin da aka samu a wannan kasuwa jika ashirin ce aka samu jika talatin ce jika arba'in ce kai ka jarabi ni in jarabi kai ka ɗauki kashi ɗaya ni in ɗauki kashi biyu yadda dai suka yarjejeniya in dun wata guda ne za a zo a ƙarshen wata a zo a zauna a yi lissafi a baje koli muna da kwai uwa miliyan biyar gashi na an samu jari na jika ɗari takwas to shi kenan yanzu jika ɗari takwas kin nan gida uku za a kasa kai kashi ɗaya ni kashi biyu wannan shine kasuwancin da suke a da yawancin malamai ba su suke gudanarwa ba da hannunsu to shi ma wannan muhammadu ibn al-hassan ashebani Allah ta'ala ya ji kansa da rahama ya kasance yana da kwai dukiya wanda take mai yawa hatta kana lahu thalathu mi'atin min al-wukala'i ala malihi har sai da ya zamanto yana da kwai wakilai 300 wanda suke kula da dukiyar shi wakilai 300 yake da kwai wanda suke kula da dukiyar shi a san kuwa dukiyar ba kaɗan bace yana da wakili a gari kaza wanda dukiyar shi ce a hannunsa yake mishi kasuwanci yana da wakilai guda uku a gari kaza yana da wakilai biyar a gari kaza yana da wakilai hamsin a gari kaza yana da wakilai goma a guri kaza har guda ɗari uku gare shi wanda dukansu duke shi ce a hannunsu suke mai kasuwanci fa'amfaƙahu kullahu fil ilmi wal fiqhi fa'amfaƙahu sai ya kashe wannan dukiyar tashi kullahu ga baki ɗayansa ga baki ɗaya abin da Allah ya hore mishi wakillan nan ɗari uku wanda suke da kwai dukiyar shi a hannunsu ga baki ɗaya wancan idan ya kawo dukiya ba wai a ajihun shi yake saka ta ba a yana saka ta ne a hanyar ilimi yana kashe ta ne fil ilimi bangaren abin da ya shafi ilimi da kuma fiɗihu sai zamanto irin in kaji bawa wanda yake cewa Allah ya ba mu bayar to wannan irinsu ne Allah ya ba mu bayar yana shigowa hannunka na dama ko hagun baya komawa yana shigowa za ka maida shi an gane ku to haka ya kamata a kullum ya zamanto a cikin zuciyarmu ko da ba za mu iya yi ɗari bisa ɗari ba irin yadda magabata suka yi to mu kamanta fatashabbahu illam takunu mithlahum inna tashabbuha bil kirami falahun wato ko da ba ku kasance kwatamkacin magabata na ƙwarai ba wajen abin da ya shafi kyauta da agaza wa ilimi to ku dinga kamantawa a dinga kwainatawa kar ya zamanto kana karatun addini kana karatun ilimi a kullum so kake sai alhajin unguwarku zai taimaka a kullum so kake in ka ji an ce yau an huddo ruwa masallaci da azumi to alhaji ne ya huddo amma kai sai ka siyi tiri tafkinka ka siyi lemunka ka siyi fob drink ɗinka ka siyi galas ɗinka kana zawa malam tsaya mu kama a'a kayan madan ne wannan in ka shiga kai za a waji ka ce zuba mu wani ajiye wannan kalke barwa yara masu taba a ɗakin ka za ka ɓoye shi ka raka shiga kana kurɓar kayan ka kana sha amma in ka wuto masallaci ka zagi alhaji alhazan wannan ne yanzu rowa gare su wallahi rowa gare su yanzu dai kaga alhaji wannan namu tun da yake ruwa ɗaya bai taɓa hudowa ba masallaci maka sha kai kuma ka sa an maka mai daɗi a cikin ɗaki yanzu ka zo kuma kana karkace kana karkata hula kana zagin alhazai sai kai ma kana cikin alhazza tunda ni'imar da Allah ta'ala ya baka akwai waɗanda kashi ɗaya cikin ɗarin taka ba su samu ba me yasa cikin wannan ni'imar da Allah ya baka baka huddo ba in ka huddo a cikin yar tarmis ruwan da mutum uku za su sha ta zai ba za a sha ba amma kana zagin alhaji ka ce bai huddo ba ruwa a cikin bumburutu amma kai kuma ka hi karhin ka huddo ruwa a cikin tarmis amma kuma ka ƙi huddowa shi kenan sai ka zamu da kai za a zauna a zagi alhaji a ci mutuncin alhaji a yi kaza a yi kaza to ya kamata kai da kake karatu kai da ka san roman abin kafin wani ya aikata wannan alkhairin da kai kake ganin alkhairi ne a ga cewa kai ma ka yi hoɓasa ciki ka aikata iya gwalgwadon ƙarfinka shi kenan kuma waɗanda suka gani sai su yi koyi da kai amma ya abin kai ne ka je ka yi kira a aikata aiki na alkhairi kai kana da damar da za ka iya sawa hannu a ciki ka ƙi sawa hannu kuma ka raka zagi wanda suka sa hannu ɗin a ciki ce alhazan na yanzu wannan alhajin da ya tallaba da jaka ɗari ki wannan wallahi a dukiyar shi ya fi ƙarfin ya tallaba da miliyan guda kai kuwa inda za a ce malam ku cikin aikin nan na makaranta da za a yi nawa kuka sa hannunku a ce ki kawo so kake ka ji abin da na sa to mun sa ba ko bi kai kuma ka fi ƙarfin jaka goma kai ma amma kai ko biye baka sa ba amma shi wanda ya sa jaka ɗari kana zaginsa ba haka ake ba ka kallaci yanda magabata suke ilimi bai hana su ba su saka dukiyarsu cikin aikin na ilimi ba dan kana koyar da ilimi ba ko kana koyar ilimi zaka ce kai dukiyarka idan ka samu zaka tsumulmule ta a cikin kwant zaka tsumulmule ta a cikin gidanka daga kai sai iyalinka a'a a dinga gani tana yawo a cikin ɗaliban ilimi din mun gane da kyau walam ya baka lahu thawbun nafisun tufafi wanda yake mai tsada bai wanzu ba ga muhammadu ibn al-hasan ash-shebani Allah ta'ala a jikansa da rahama din yanda yake da kai waɗannan wakilai masu yawa inda a kullum zai ce yana so a mai dinki to ya cancance ya haka nan yana da dukiyar da zai yi haka amma saboda ya san ba wai kirin ba ta yi mai ba wai ɗinkin ba a sa kaya mai kyau daga cikin ɗaliban ilimi akwai wanda ko abinci ba shida in yi ɗinki ya sa kaya mai kyau wani shi kuma ya zo shi makaranta ko tuwo bai ci ba ta mishi daɗi to sai ya zamanto hatta tufafi mai tsada a cikin kayan muhammadu bin hassan a shebani za ka baya da shi idan muka kallaci irin rayuwa ta su albani na zaria za ga akwai irin wannan kwatamcin za ga albani kayan da zai fito makaranta da shi ya koyar da ɗaliban ilimi karatu da wani yadi ne kusan koɗaɗɗe da wata hula ce wanda take ba ta da wata tsada za ga shi bai cika sawa shadda ba bai cika sawa tufafi na fariya ba amma kuma za ga hidimar da yake yi wa addini na musulunci kai ka san ya fi ƙarfin kaza ya fi ƙarfin kaza ya fi ƙarfin kaza amma ka ga wannan ba shi bane a gaban shi yaya za a yi mu gina addini yaya za a yi mu gina yara a addini yaya za a yi mu tallaba wa 'ya'ya namu da dukiyarmu ta hanyar abin da ya shafi karatu su yi shi cikin sauƙi kaga ya gina makaranta maktabar da a sheikh al'albani yake da kwai a nigeria a wancan lokacin tana daga cikin manya-manyan maktabobi wanda littattafai za a gani littattafai ne ƙasa da samanta gabaki ɗaya a ciki in ka je ka za ka iya yin bincike na kowane ɓangare da kake so na ilimi a cikinta amma ba waɗansu ba suka tallaba mai shi da harkar shi ta abin da ya shafi harkar kasuwancin shi duk abin da ya samu kawai sai ya sa a kawo littafi daga saudiya lokacin da ma ake kawa irin littattafan da ba su shigo nigeria ba daga can zai yi oda ya ce a kawo mishi su saboda ɗaliban ilimi su amfana kuma kawo ko ya ba da kanshi dare da rana addini yake koyarwa to haka ya kamata na'am فرآه أبو يوسف رحمه الله تعالى في ثوب خلق فأرسل إليه ثيابا نفيسة فلم يقبلها وقال عجل لكم وأجل لنا to shi kenan fara'ahu abu yusuf sai abokin karatun shi abu yusuf albalakhi allah ta'ala ya ji kansa da rahama sai ya gan shi wata rana fi tsaubin halakin yana sanye da tufafi wanda yake tsun makara tufafi wanda yake tsoho ya tsufa ya ga muhammadu bin alhassan ashebani wannan malami ne mai koyar da addini amma kuma kayan da yake jikin shi ga sunan sun tsufa abu yusuf da ya dawo gida fa arsala ilaihi tsiyaban nafisatan shikenan sai ya daga cikin tufafin shi sai ya diba wani tufafi mai tsada sai ya linke ya saka a cikin leda ya aika zuwa ga shi wannan muhammadu bin alhassan ashebani fa arsala tsiyaban nafisatan sai ya aika sai ya aika tufafi wanda yake mai tsada ilaihi zuwa ga muhammadu bin alhassan ashebani amma da aka kai wa Muhammad ibn al-Hassan ash-Shaybani falam yaqbalha bai amshi ba wannan tufafin mai tsada dan ya nuna cewa ba dan yana buƙaci da ya sa su bane kuma ba shi da halin da zai siye su ba a'a shi kwata-kwata abin da ya shafi harka ta jin daɗi wannan ba ita bace a gaban shi ta rayuwa ta duniya yace a dawo mishi da shi wa qala sai Muhammad ibn al-Hassan ash-Shaybani yace ujjila lakum wato an gaggauta muku rabanku kaɗan daga ciki an ba ku shi a wannan gida na duniya an gaggauta muku ne wa ujjila lana mu kuma an jinkirta mana ladan mu ka ta fare wanda za mu tarra shi a gobe kiyama a aljanna mm yace dan haka mu ba wai duniyar bace a gaban mu lahira ita ce a gaban mu to kaga yanda magabata suke na'am ولعله إنما لم يقبلها وإن كان قبول الهدية سنة لما رأى إن في ذلك إن في ذلك مذلة anna lima ra'a anna أن mm
لما رأى mm anna fi zalika ba لما رأى أن في ذلك مذلة لنفسه وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام ليس للمؤمن أن يذل أن يذل نفسه na'am wala'allahu inna ma lam yaqbalha watakila sani dai kadai haƙiƙa Muhammad ibn al-Hassan ash-Shaybani bai amshi ba wannan tufafi mai tsada da aka kawo mishi daga wajen abokin karatun shi wa in kana qabulul hadiyyati sunnatan wato ko da cewa amsar kyauta sunna ce wanda take ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana amsar kyauta idan an kawo mishi kuma yana bayar da lada a kai can yaba kyauta tukwici ko to yana bayar da tukwici a kai to don me yasa bai amsa ba ya ce limara'a saboda abin da ya gani anna fi zalika mazallatan li nafsihi haƙiƙa cikin wannan cikin amsar wannan kyauta ɗin akwai ƙasƙantar da kanshi wato af'alul qulub akwai waɗansu ayyuka na zukata da ake ce da su af'alul qulub af'alul qulub in ka zo da su dole abin da yake gaba ba za ka ce mishi inna ba sai dai anna zanantu ba za ka ce ba innaka sai dai ka ce annaka sami'itu ba za ka ce ba inna fulanan sai dai ka ce anna fulanan an gane ko alimtu ba za ka ce ba inna sai dai ka ce anna alimtu annaka mujtahidun na san haƙiƙa kai mai ƙoƙari ba za ka ce ba alimtu innaka mujtahidun za'amtu anna fulanan ba za ka ce inna fulanan ba to haka nan ra'aitu annaka mashghul na ga kai din mashghul ne ba za ka ce ba ra'aitu innaka mashghul mun gane da kyau su ne af'alul qulub wanda inna ba ta shiga kansu sai dai a kawo anna mun gane da kyau tau ya ce limara'a saboda abin da ya gani annafi zalika haƙiƙa wato cikin amsar wannan kyauta akwai mazallatan linafsihi akwai yasar da kanshi waƙad ƙalan nabiyu alaihi salatu wassalam haƙiƙa jakadan allah sallallahu alaihi wasallama tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya faɗa a cikin hadithi wanda yana cikin sunan na imamu tirmidhi Allah ce laisa lil mu'mini an yuzilla nafsahu bai dace ba ga mumini ya yasar da kanshi ya kaskantar da kanshi bai dace ba kana mumini ka kaskantar da kanka shine yaya ne zai kaskantar da kanshi ma yace sallallahu alaihi wasallama yace shine ya bijirtar da kanshi abinda baya da ikon doka irin ka zo ka kira abin da kai yafi karfinka saboda wani ya gani ya tallaba maka bai dace ba mumini ya kamata ya ɗoki abin da yake da kwai ƙarfin yi a kai kada ka kwashi abin da ya fi ƙarfinka saboda ka zo ka dinga neman agaji ka dinga neman a tallaba maka bai dace ba na'am
وخفي أن الشيخ فقه الإسلام الأرسابندي رحمه الله جمع أصولا ليخل ملقاتا في مكان خال فغسلها وأكلها فرأته جارية فأخبرت بذلك مولاها فاتخذ له دعوة ودعاه إليها فلم يقبل لهذا
وحكي أن حكيت لاباري أن الشيخ فخر الإسلام wato haƙiƙa dattijo alfahari na musulunci al'arsabandiyya wato mutumin arsaband Allah ta'ala ya ji kansa da rahama jama'a kushuran lilbiqih wata rana ya tattara bawon kankana da bawon kabewa irin irin bawa wanda idan aka sha kankana ake zuwa a zubar a bola irin bawa wanda idan aka fike kabewa ake zuwa a zubar da shi a bola shikenan wannan babban malami sai ya tattara shi ga baki daya almulqati fi makanin khalin wanda aka je aka zubar da shi a guri wanda yake wofantacce aka je aka zubda shi a bayan gida da ya tattara su ga baki daya faga salaha sai ya wanke su wa akala haka sai ya cinye su kajo kuma babban malami ne don kana malami ba shi yake nuni akan cewa ba sai duniya ta zo maka irin yadda ta zo wa alhajuwa ne sai duniya ta zo maka irin yadda ta zo wa suwane da suwane da suwane a'a idan kana malami ka kiyaye dokar Allah sai ubangiji subhanahu wata'ala ya rufa maka asiri amma in ya zamanto tunaninka kawai in Allah ta'ala ya saka ka cikin wata jarrabawa sai an sayo ka gaba ne waɗansu ne suke aiki akan ka har yanzu baka ma fahimci addini ba ma'aike alaihi salatu wassalam ya ce a shaddun nasi bala'an al'ambiya'u sun mal'amsal fal'amsal waɗanda suka fi kowa tsananin haɗuwa da jarrabawa daga wajen Allah su ne annabawa annabi zai zauna a gidan shi tsawon kwana biyu kwana uku kwana hudu ko tukunya ba ɗora ba annabi ne na Allah wanda idan ya ce yau dutsen uhudu din girman shi ya koma zinari Allah ta'ala zai ba shi wannan damar amma saboda ba duniya ba ce a gaban shi ma'aike alaihi salatu wassalamu lokacin da aka turo shi a matsayin jakada a matsayin annabi da ya fara da'awa kafuran ƙuraishawa suka zo suka tattaru suka ce me ya dame ka in ba ka da kuɗi ne mu tattara maka dukiya mu maka sosote ka fi kowa dukiya a cikinmu in hal wannan tsawon gwabrantakar ce da kake ciki ta sa kake wannan sumbatu ɗin ka diba a cikin larabawa masu asali ka je ka diba mata goma ka zaɓa mu za mu aura maka su da alaji ba wani bane a gaban shi allah ne ya turo shi to amma yanzu dan allah ya jarrabe ka rana ɗaya ba ɗora tukunya a gidanka ba har ka raka hama ka yi ridda ka raka hudun waɗansu maganganu ka raka allah yanzu suwa na ma ka taimaka musu barantana ka da tsohon yawana to ba haka ake ba yanda ka tsinci kanka ko ka gudanar da wannan rayuwa ɗin din wani tsanani da za ka shiga ba zai dawoma ba in dai kana yin abu dan Allah to ba zai dawoma ba duk wani tsanani inna ma usri yusran wa alam anna an-nasra ma as-sabri wa anna ma usri yusra wa akalaha sai ya cinye su fara'atuhu jariyatun sai wata baiwa ta ga wannan malami yana cin wannan bawa na kankana da bawa na kabewa bayan ya wanke su shikenan ya samu bawa na kankana kawai yana ci karas karas yana ci saboda dai ai maganin yunwa fa akhbarat bi dhalika maulaha sai ta wannan baiwa din nan take ta koma ta gaya wa shugabanta labarin wannan ta bashi labari da yanayin da ta samu wannan babban malami yana ciki na kuncin rayuwa da babu da rashin akwai fatta khada lahu da a watan shi kenan ya ce to a je a yi maza maza a shirya abinci a dafa sai ya riki abinci hidima ta musamman lahu saboda wannan malamin wada ahu sai ya je ya nemi ya zo shi gidan shi ya amsa kiran shi ya ci abincin nan ya yi imbite ɗinsa ilai ha zuwa ga ya ci wannan abincin ya je ya ce to akramakumullahu akwai wani abinci da aka shirya a gida muna so ku je ku kusa a baki ba ta ya mushi ba ya gan shi yana cin bawon kankana da ya je shi kawai irin na yanzu mutum ne kawai ya shirya wata dahuwa kawai sai zo ya gaishe ku ya ce mu je mu an dan dahu kaji da maka a gidana za mu ci kawai irin haka ne ya zo mushi ba ta ya ba an gaya mun cewa kana cikin yanayi na rashin babu wanda har zai ce ma an tona mushi asiri a kawai zo mushi da abin kawai a rufe amma falam ya ƙabal bai amshi wannan gayyata ɗin da aka mishi ba bai amsa ba lihada saboda tsoron kada ya yasar da kanshi ya zubar da ƙimarsa yau mutum ya gayyace ka kaje ka gurin shi ko saboda cin abinci wata rayan ana maganar akan cewa kana riƙe mutuncin ka zai ce kai gidewa ne riƙe mutuncin nashi da yake dan bai ga abinci ba ne nan rannan na je na tarra su suna karatu ma na ce malam to akwai waɗansu kaji da aka da gabaki ɗaya makarantar aka tasa aka tafi to shi yasa wani lokacin in za ka yi abu ka kallaci yadda za a fassara wannan abu wani lokacin wani zai maka gani wanda yake kyakkyawa ya maka fassara kyakkyawa wani in ya tashi shi kuma kishiyarta zai maka to da haka ka riƙe mutuncinka duk inda zai zamanto za a yasar maka da mutunci bai dace ba da mumini ya bijirtar da kanshi wannan gurin haka manzo Allah ya faɗa layan bajilil mu'mini an yudhilla nafsahu hadithun Hudhaifa ibn al-Yaman bai dace ba ga mumini ya yasar da kanshi ya kaskantar da kanshi kowa ya taka shi ya walakanta shi ya dinga ganin shi ba kowa ba na'am
وهكذا ينبغي لطالب العلم أن يكون ذا همة عالية لا يطمع في أموال الناس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياك والظمع فإنه والظمع والظمع فإنه فقر حاضر أو وهكذا ينبغي لطالب العلم haka yayi kamace ga ɗalibin ilimi haka ne ya kamata ɗalibin ilimi a same shi da kamewa mutunci an ya kuna zahimmatin aliyatin ya kasance ma'abucin himma ne wanda take maɗaukakiya la ya tsuma'u fi amwalin nasi baya yin kwaɗai a cikin dukiyoyi na mutane kada a same ka mutum ne mai kwaɗai a cikin dukiya ta mutane in aka ganka kuna mu'amala da mutum an san yana da ne yau aka ce bai shi da to za ka tsame hannunka da mu'amala da shi in aka ganka a kofar gidan mutum din sabgar da aka ga kaje ka ba ta wanda ya dace ba ce kaje ka kawai kake zuwa a'a ta mai hannu da shuni ce in dai ka leka ka ga wannan mutumin ba shi da maskin baki in ka je ka ba an raya karewa karhota ba an raka ba daddada karhota ba an yi ba burushat ba za a yi ba kaza ba za a yi ba kaza ba za ka raka babul ba da cinyar kaza aka ce kai wannan gayyata ta ku kuje kuma tura da yara sun tafi amma gayyatar da kasancewa a can akwai burushat na safe na hantsi na ɗagawa da rana na rana na azuhur na bayan azuhur kala-kala in wancan sun kawo wancan za su kawo ana zauwa ana gaya maka za ka ce a shi wanda ya mun ji labari ayin Allah da ko da ku zo ba za mu tafi gobe za mu amsa gayyata ai wani ya faɗi dama yau ka saboda wannan abinci to kana haka ka ƙari kana ɗalibi ko iliminka ya gama zubewa saboda ka yasar da kanka gurin da bai dace ba kada ka dinga kwaɗayi a cikin dukiyoyi na mutane ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce iyaka wa tsama'a ya ce ka shedinka da yin kwaɗayi fa'innahu faƙarun hadirun haƙiƙa kwaɗayi game da abin da yake hannayen mutane talauci ne wanda yake na yanzu talauci ne wanda yake kai tsaye idan mutum zai ɗauki abu ya baka kuma ka amsa to wannan shi kuma duk wadatar kada duk abin da kake da kwai na dukiya ba za ka ba shi tsoro ba inda ya har mutum zai dinga janka saboda dan abin da yake da kwai da kowane lokaci ya ja ka fi zai kira ka da dalmalan kuna gida ya ce e ka ce e ina gida kwarai in kun samu dama ku zo ku nan gida ina so za mu ɗanyi wata hira ka ce ban matsala yanzu ina hudowa in shi ka hudo fafafafa ka buga moto ka tafi wadarin ba sai ya ce maka ma in ka samu dama kawai kiran ka zai malam ina son ganin ka yanzu ina gida ka ce to shi kenan ga nan zuwa ba ruwan shi da aikin da kake to amma in ya zama to ka rike mutuncinka in dai har yana son ganin naka ya zo gidanka in yana son tattauna da kai din ya zo gidanka ya zo unguwa guri kaza a gaya maka kada ka tafi ya kira ya kai ce na zo garin mun haɗu ka ce eh in ka zo gidana ina nan ka tafi garin ka kiraye shi kana ina ina guri kaza to ina guri kaza in ka samu dama ka zo ka amma ni ba zan tarra ka ba ya zama to dai ka kiyaye mutuncinka amma in ya zama to da kowane lokaci za ka yasar da kanka cu a kiraye ka wane ce mu je a mun sabkar qur'ani shikenan kai ne shugaba ko shikenan ka tattari yara ku je ku an baka jika uku a ciki kai ma ka ware 300 kai taka a ciki ka raba masa 300 to wata ran yazo ya kira ka aje a mun sauka doki bi da rabi ya bada wallahi wata ran in kai wasa sai an baka dala 100 a ce a gama da hakuri aje a yi saukan nan saboda yau da gobe ce kuma bayan da ka iya to amma in ka rike mutuncinka to aje a ma sauka to za a tura yara dai shikenan in kana so sauka da gidanka da nan duk ɗaya ne in sabon gida ne wannan shine za a je a yi saboda walima da sauransu amma dai ka ce sai a gidanka za a maka saukar ƙur'ani ba ce ko ina yan aka maka inda neman albarka ne an gama mun gane da kyau na'am
wala ya bakhalu bima indahu min al-mali bal yunfiqu ala nafsi wa ala ghayrihi wala ya bakhalu sannan kuma kada ɗalibin ilimi ya dinga yin kankamo ya dinga yin rowa bima indahu da abin da yake wajen sa min al-mali na dukiya bal bari dai yunfiqu ala nafsihi ya dinga kashewa wannan dukiyar akan abin da ya shafi kansa wa ala ghairihi da kuma ya tallaba waninsa daga cikin ɗaliban ilimi idan ka ga wani daga cikin abokanan karatunka yana da kwai himma yana da ƙoƙari akan karatun amma kuma sai Allah ta'ala ya yi shi mai ƙarancin abin hannu ne Allah ta'ala wa man ƙudira alaihi rizquhu ya sa shi yana daga cikin waɗannan mutanen to shi kenan yanzu sai ka raka tallaba mishi wane lalle wane yana da kai karatu yana da kaifin kwakwalwa amma dai matsalar shi rashin kayan aiki babu littattafai shi kenan sai ka ware wata jaka hamsin a cikin kudinka ka ce wane mu je muka raka ni zandar in kuka je ku zandar kuka gama uzurin ku sai ka ce wane ko zuwa wajen masu littattafai za mu yi ce muka je gani za mu yi kuma hankali na ya tashi ka san da littafi fa ce mu je wannan ma dai mu je mu gani kenan daga nan ka ɗauke shi a matsayin rakiya ce zai maka kai kuma rakiya ce za ka mishi ku je ku ya shiga ya ce kai wannan littafin da da kuɗi da sai a siye shi ya ɗauka shi kenan daga share ɗaya sai ka yi wa mai littafin magana wannan littafin ma da nawa yake kwa ce a wane karkata ya ma saboda ni ban zabo da ko biya ce a yi ai mu ji kuɗin shi ka sani kuma aka samu kuɗin sai mu turo mishi sai mu zo mu amsa yana ku gama ciniki yana leƙawa yana jin daɗi ku gama ciniki ka ɗauki kuɗi ka bai ka ce a sawa malam a leda sai kawai wani ka karanta shi ba laifi yawan in ka karanta da amfanin na mu duka ne ya zama to kana irin wannan ka ga wani gashi nan almajiri ne yana zuwa makaranta yana da ƙoƙarin karatu amma kuma sai dai yana da iyali kullum sana'a shi irin haskare ce da sauransu in aka huta ne za a samu in ba a huta ba a zamna aiki shi kenan sai ga wannan aikin huda yake yi fa ya kamata a ce ya mai ya mai tsari alhamin shi da juma'a ya je ya aikin shi iya abin da ya samu na alhamin shi da juma'a ya ce ne amma kai kuma irin shinkafa maka kai kokari ka raka tallaba mishi da ita a sati ne za ka raka siyan kilo biyar ka bashi a wata ne za ka raka ɗan ɗauka wani ɗan alheri ka siya mishi ka kai mishi maka hal ya gidan shi to wannan in kai haka kai ma sai zaman to ka tallaba mishi bangaren abin da ya shafi ya harkar shi ta kayan miya in ya je shi ya huskaren shi na kwana biyu zai iya samun ɗan abin da zai siya kayan miya da shi shi kenan da kaɗan kaɗan yana karatu yana karatu sai ya zaman to an rarrage mishi wata wahala gashi nan mutum zai ce mishi to wani akwai haskare na ce to in dai da yawa ne sai dai a bari sai alhamis saboda yawa karatu miki ya fara samun incin kanshi amma in ya zamanto kana da iyali babu kobi ka tashi za ka fito makaranta kuma ga wani ya zo neman aiki a gurinka sana'ar ka ce ya ce maka gashi ka za ka yi kaza in ka ce a je a nemi wani in a gauga aiki in ka je ka dawo daga makaranta din aka zo aka ce to kawo abinci haka rarraba ido za ka yi amma kana fitowa ka bar abinci ka bar komi shi kenan wani zo ya ce to wane yau akwai huskare ina da ice kaza ya ka ce to wallahi wane inda ya gauga ake gaskiya sai dai a nemi wani inda yanzu makaranta ce za mu je mu da a ce ma kamar alhamin shi ne ko kuma aikin naka in ba shi da yawa in da sha biyu ta rana ta in na taso zuwa sha biyu da rabi zuwa karfe ɗaya zan iya kare maka in ba gauga ba ake sai in yi a wannan lokacin amma yanzu lokacin karatu ne saboda Allah bai yi ba shikenan ranar karatu in aka ganka kana huskare to ba lokacin karatu ba ne ranar alhamisu da juma wannan shine ranar da zaka je ka nemi kuɗi sai ya zama to an zama lafiya wannan idan kai shi ma kanshi babban jihadi ne idan kawai irin waɗannan mutanen wannan alheri na'am وقال النبي عليه الصلاة والسلام الناس من خوف الفقر في فقر وكانوا في الزمان الأول يتعلمون الحرفة ثم يتعلمون العلم حتى لا يطمعوا في أموال الناس na'am wa qala an-nabiy alaihi salatu wassalam ma'aiki tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi yace annasu min khawfil faqari fi faqarin wato mutane fi faqarin suna cikin talauci tsindim min fawqil faqari saboda tsoron talaucin da suke saboda tsoron talaucin da kake to kai kuma baka san ba a cikin talaucin kake tsindim da ga wani da jaka ɗari a ajihun shi amma wallahi ya ƙi wa kan shi buƙatar dala ɗari tsoron da yake kal ya taɓa wannan kuɗin jarin shekari ga wani shi kuma jaka biyar ce a ajihun shi amma baya jin tsoron ya buƙatar jika guda a ciki an gane da kyau kuma ba wani yake bin shi ba shi wai shi mai jika ɗarin nan kawai tsoron kada ya karye ne yana akwai lokacin da za ka ga ɗan kasuwa in ta mishi wata burcikowa sai ka ga ba kuɗin baho ya ƙare ba amma wallahi ka ga ya kwas- ya kwana bai yi barci ba yana takara ba ne ba yana ƙiyamun lelu ba ne ba yana karatu ba ne ba yana wurdi ba ne kawai tunanin duniya ne yar wata ibtila'i ne kaɗan ya zo mishi aka ce an rike mishi wata mota shi miliyan hudu ya siye ta aka ce kuma sai ya kai miliyan hudu in ana so a sallame shi shi kenan ya ga cewa to yanzu in ya kai miliyan hudu ya amshi motar nan wa- ya kudinta ne dama abin da ya siye ta kayan da yake cikinta da ita duka ba sa huce miliyan hudu an yi an ya ba da miliyan ɗaya ya ƙiya a ya- ya ba su miliyan ɗaya sun ƙiya daga ƙarshe kawai da ya zo shi gida yake tunani wannan miliyan hudu in ta tafi ina za mu sauya shi kuma yana da sama da miliyan goma a aji amma yanzu wannan miliyan hudun da ya ga ta tafi shikenan in ya tashi da sahi inda yana baiwa 'ya'yan shi kudin kari dala 100 to nan daga ya tashi in yayi kokari ya ba su dala 50 50 sun yi kokari su yi barka wataƙila in ya tashi duk wanda ya zo gida duk wanda ya zo gurin wayansu dama ta za su yi musu kai kar ku je gurin baban ku ya wuce wannan ba daidai ba yake matsala ce ta dan samu kaɗan amma kawai yana jin tsoron kuma taɓa kuɗin shi na kwant to wannan shine mutane suna cikin talauci saboda tsoron talaucin da suke jin tsoron fadawa kana da kuɗin a hannu gashi baka da lafiya amma ba za ka iya zuwa likita ba sai dai wani ya ɗauki nauyinka to kaga ai talaka ya ƙare da dukiyar a hannunka kuma taka ce ba wani bashi ba ba komai ba ba ajiya ba ce amma gashi nan sai dai ka mutu ba za ka taɓa wannan dukiyar ba ai talauci ya ƙare maka to shine abin da ma'aiki din ya faɗa wa kanu fi zamanil awwal malamai sun kasance a zamani na farko lokacin sahabbai da tabi'ai da atba'u tabi'ina ya ta'allamuna al-hirfata suna koyan sana'a haka malamai suke a farko a zamanin sahabbai malami duk wani malami ba za ka ce ba kawai mai kara zuba ne ba shi da aikin komai suna koyon sana'a sun mai ta'allamuna ilma sannan kuma su je su nemi ilimi hatta la ya tsuma ufi amwalin nasi don kada su yi kwaɗayi a cikin dukiyoyi na mutane idan ya zamanto kana da sana'arka kuma kana karatunka wannan shi zai baka damar ka faɗi gaskiya akan kowa idan ta zo ta amma in ya zamanto waɗancan suna tallaba maka ƙungiya kaza tana tallaba maka to dun kuskuren da ka gani nata ba za ka iya faɗa mata ba idan ya zamanto alhaji wani yana tallaba maka dun kuskuren da ka gani nashi ba za ka iya faɗa mishi ba in yana masallaci lokacin da kake faɗakarwa wa'azi ya zo kan shi za ka iya yin kwaskwarima ka ce eh to yanzu kamar irin su aikin nasu alhaji aka kallaci kamar hadisi kaza ai zai iya halitta musu yake ne ce yauwa mala haka muke so to ba za ka iya faɗin gaskiya ba na'am وفي الحكمة من استغنى بما للناس افتقر, للناس افتقر والعالم إذا كان طماعا لم تبغ له حرمة العلم ولا يقول بالحق ولهذا كان يتعوذ صاحب الشرع عليه السلام منه ويقول أعوذ بالله من طمع يدني إلى طمع تشيكنا yace wa fil hikimati wato ya tabbata cikin abin da malamai suke faɗa wanda yake cike da hikima ma'aiki wato suka ce ministan na bimalin nasi dukkan wanda ya wadatu ya nemi ya wadatu da dukiyar mutane ya zamanto shi ba dukiyar shi bace amma shi da ya san kawai in ya kiraye alhaji wani zai mai alhurma alhaji wani yana da alhurma a wajen shi alhaji wani yana da alhurma a wajen shi kowa daga cikin alhazan nan idan ya kira su za su iya tallaba mushi to dukkan wanda ya zamanto ya nemi wadatuwa da irin wannan dukiyar iftakara ya zamanto mabukaci ya zamanto talaka kanki sunanka in ya zamanto wannan alhurmar da kake da kwai wannan riga ta malimta da kake da kwai da ita za ka raka tunƙaho ka kiraye wannan malamin ka kiraye wancan alhajin ka ce to yawwa malam alhaji yanzu abin da ya kamata sabka ɗari ce ya kamata a yi kuma kowata sabka goma a cikin aka yi sai a yi yanka kenan sai a yi lissafi a turo kuɗi a fara aiki kenan kikir-kikir aka turo maka gobe a maka haka nan ji ba a maka haka nan to ka zama talaka radda babu alhajin nan kinwa radda suka gano ka fa ya za ka yi na mun gane da kyau na'am wal'alimu malami wanda yake mai koyar da addini na musulunci idan kana tsamma'an idan ya kasance mai yawan kwaɗayi ne idan ya zamanto mai yawan kwaɗayi ne ba mutum bane wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mai dangana a cikin zuciyar shi lam tabqa lahu hurmatul ilmi alhurma ta ilimi wannan daraja ta ilimi ba za ta yi saura a gare shi ba duk wani wanda yake so ya zubar da kimar shi ya zubar da kimar karatun da yake shine zaman to mai yawan kwadai ne amma shine kathiru dami mai yawan kwadai mun gane da kyau to alhurma ta ilimi ba za ta yi saura ba a gare shi wala ya qulu bil haqqi sannan kuma ba zai iya fadar gaskiya ba saboda na'am na'am da qayyak ta tasilu nabi maratan ukhra ولهذا كان يتعوذ صاحب الشرع عليه السلام منه wato saboda haka ne ma'abucin shari'a ma'aiki tsira da aminci ya kasance yana neman tsari daga kwaɗayi yana cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya kare shi daga kwaɗayi wa ya ƙulu manzan Allah yana cewa a'udhu billahi yana neman tsari da Allah ya kare ni min tsama'in daga kwaɗayi wanda yudini ila tsama'in zai kusanta ni zuwa ga aibintawa zuwa ga aibinta ni a ci mutunci na duk kwaɗayin da zai janyo maka zagi ka yi ƙoƙari ka daina shi din harkar da a cikinta in kaga cewa akwai yasar da kai kowata iri ce ka yi ƙoƙari ka yi haƙuri da ita ka kama harkar da a cikinta akwai riƙewa mutunci da daraja ba wanda zai rena ka ba wanda zai takar maka ba wanda zai zubar maka in mutum ya shiga gonarka za ka iya ce mai komai saboda shi ya shiga gonarka saboda kiyayewa mutuncinka amma in ya zamanto ka yi kwaɗayi kana lallabe ka bi wancan ka bi wancan ka bi wancan saboda ɗan abin da yake baka bai taka kara ya karya ba yar jaka dala ɗari ɗari uku jika biyu ka yi ta zuwa kana ƙasƙantar da kanka to wata ran kat daga ƙarshe za ka zubar da imaninka za ka zubar da kurjininka za ka zubar da ƙimarka وبهذا القدر كفاية سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك